ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ba haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar ma wannan yammaci na lahadi wanda yake daidai da sha tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalatu wassalam dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisun namu na tafsirin alkur'ani majalisun sabuwar kwalta ningi karamar hukumar ningi a baucin najeriya za mu tashi aya ta hamsin da uku a cikin suratun shu'ara akwai tambayoyi za mu cika mu ci gaba insha Allah na
mai tambaya na farko yana cewa malam idan mutum ya yi wankan juma'a da misalin karfe tara na safe shin wankan ya yi ya yi ba laifi ƙwarai da gaske da malamai sun yi saɓani don juma'ar ake wankan ko kuma don ranar ake wankan saboda haka in ga wanda suka ce don ranar ake wankan in takwas ma kai ko tara ma kai yayi daidai na
na biyu yake cewa idan na yi wankan juma'a zan iya cin abinci kafin lokacin sallan juma'a to malma ne dama idan an yi wanka sai a kasa cin abinci ha zai alaƙar da za a ana ka cin abinci za ka ci ba damuwa
tambayarsa na ƙarshe yana cewa idan ne karatun alkur'ani ko sadaka zan iya bai wa mahaifana ladan a sai dai ka ba da abin ka bayar sadaka a karan kan nasu ne an gane abin nufi ka bayar da abin ka kaddara wannan gida ko wannan kuɗi mahaifinka ladan nashi ne ba naka baka ce a basu wasu malamai sun ce ba inganta haka an gane ko wasu kuma sun ce yana inganta amma dai ka kujewa duk wani kila wakala shine ka ba da kuɗin da zumar ubangiji Allah karɓa musu ya ba su lada tunda ai in kai ka ba da to ai kai baka da garantin Allah ya balle har ka bayar yawa amma idan an waye gari su nasu ne gida ne ko kuma mota ko kuɗi ko na makamancin abin amfani sai ka ce gashi ubangiji na wane ne na babana ne ko na mamana ne Allah ka karba musu kuma ka kai ladan zuwa gare su
karatun qur'ani na karatu alqur'ani kamar yaya idan ya karatu alqur'ani bai iya ba su ladan shine ma kamar yadda na faɗa din da zai an gane ko kamar yadda na faɗa ai kai baka da garantin wannan ba sai ka bada qur'anin ko kai wani aiki na daban kai a karan kanka ai baka da garantin an karba balle ka bayar yawa mai tambaya na gaba yana cewa malam wai shin akwai bambanci tsakanin sallan namiji da mace ne a babu wani bambanci tsakanin sallan mace da namiji tunda manzon Allah ta yi sallo kamar ra'aytu ni usalli ko ku yi sallah kamar doga ina yin sallah sai jiraran da shari'a ta togace kamar ita mace idan tana matsayin mamu idan liman ya rage ko ya kare maimakon ta ce subhanallah to ita shari'a ta ce mana sai ta haka an gane ko ko kuma ta tafi mana a tasbih aw tasbiq to shine aka ce ma'ana za ta yi maimakon ta ce subhanallah sai kuma limanci in za ta yi limanci ita za ta tsaya tsakiyar sahun mata ne sahun gaba maimakon ta wuce gaba kamar yadda namiji yake yi to gaskiya wayannan guraren daidai ina ga su ne kadai aka bambance sallar namiji da mace amma namiji zai iqama ke ma za ki iqama zai ɗora hannun dama a kan nagu a girjinsa ke ma za ki yi irin zaman tahiya farko daban da zaman tahiya ta biyu daban duk wannan suna ta tantance mana in zaman tahiya na farko ne ma'ana duwawunka yana danne duwawunka na agu yana danne kafarka ta hagu sai ka cake kafarka ta dama kafin kafar yana mai kallon baya ɗan yatsun kuma suna masu kallon alkibla in zaman tahiya kuma na biyu ne za ka shigar da wannan kafar taka ta hagu sai ka zauna dirishan da duwawunka ɓangaren hagu sannan wannan kafa yadda take a zaman tahiya na farko haka take a zaman tahiya na biyu duk waɗannan ita ma haka za ta yi za ta yi karatun sallah a bayyane za ta yi na sura za ta yi kuma na fatiha duka gwargwadon yadda ta ji da kanta amma ba kamar da mata suke yanzu ba in an ce su karatu sai suke yi a zuci to karatu a zuci ba karatu bane ba tunda ai Allah ta yi mayal izu lafazi aka ce lafazi kuma baya zama lafazi sai ya fito daga baki an gane saboda haka sai iyaye mata sun kiyaye kwarai da gaske sai karatun da za su ke jin me suke faɗa numfashi na fita sauti na fita wannan shine abin da ake bukata
na gaba tana cewa malam a ƙara yin nasiha akan mahimmancin rama azumi musamman akan mata domin shekara kan zagayo ana bin wata azumi ba ta rama ba ta ce kuma ni ma'in ce na ita ma'in ne a sanin hakan Ana Ma'in?
yin- Mm, ba a rama ba okay to ita ma in ce Mm,
ai ba san ma in din ba wasu ce ita ba wasu ce.
amma wani wasu banin giya ko eh na gano ce kai wannan ma in din Tabbas ne.
to inda kun fi ne yawa ba zan ce ya ta kanan bace ne amma akwai alamar tambaya da ba ni na ne kasa gane ma mayan din ne na ɗauka ko wani abu ne mayan din to to na farko dai sai mu ji tsoron Allah daga mu hammatan baki daya kuskure ne duk wanda aka biyo shi azumi ya kamata ya kokarin ya gaggauta biya kafin wani watan ya dawo akwai sakaci gaskiya a ciki kuma ya kamata ku kiyaye da Allah iyaye mata ga lokuta nan masu sauƙi yin azumi damuna da kuma lokacin sanyi ko kuma duk suna gabata yanzu nan da wasu 'yan watanni duk da Allah ya sa ta sha Ramadana a wannan watan in ma tana ga immediate ba za ta iya ba to damuna na zuwa sai ki tin- kin kin tashi tsakiyar damuna ki azumin ki sadaka kuma kin sauke nauyi in maliki da azumi ba za a zo muku kun sanyi sai ki kayan ki ga kuma lokacin ma tsakanin ƙarshen damuna da farkon sanyi kaga nan ma ba zafi to amma a ce wannan wata goma sha ɗaya baiwar Allah da ki samu kin biya bashin da yake kanki ba wannan akwai nau'i na sakaci da ibada kuma azumin nan fakar kuma ta ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne to amma a ce kina wasa da ɗaya daga cikin arkanin islam to duk wacce aka wayi gari ko duk wanda aka wayi gari yayi lattin yin ramadana bashin da Allah ya biyo shi kamar yadda Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar ko to dole bayan ramadana na biyu da ya zo to kullum in yayi sai ya ciyar wannan ciyarwar kamar horo ce na sakaci da latti da ya bai biya bashi ba to Allah ka ba mu ikon kiyayewa
mai tambaya ta gaba yana cewa malam menene hukuncin wanda ya karbi kudi ya ce sai a lahira kuma ya- yana karba da ya wuce minti biyu ba sai Allah masa rasuwa amma bai ci kudin ba
to na farko dai magana mutuwar sha'aba ce da ta dame mu ba tunda ai dama ya san zai mutu ko amma yin kalmar gatsali ne wannan rashin sanin ba bai san Allah bane wannan mahaukaci ne wawa ne bai san lahirar ba inda ya sani ba zai wannan haukan ba an gani manzo Allah ne sai ce man kana inda akhihi madlimatan falyatahallalha qabla yawm al-qiyamah thumma la dinara wala dirham walakin al-hasanat was-sayyi'at manzo Allah ya ce duk wanda akwai abin da ya zalunta ko ya cuta na dan uwan shi kaya ne ko kadara ce ko kuɗi ne ko kuma gulmarsa yayi ko kuma a'a wata wata zamba ya masa ko cin amana ya mishi manzo Allah ya ce ya nemi halaccin wannan abu a hannun wan a gurin wanda ya mishi kafin a je can an gane ku yace can babu dinare babu azurfa sai dai ana biya ne alhassanat wa sayyi'at ana biyan bashi ne da kyawawan ayyuka da kuma zunubai saboda ka za a waye gare in an kawo kukan ana minka bashi to ai za a ɗauka ne a sallaka da azuminka a biya bashi wani za ka ga za a wayi gari masu ban bashin ba su ƙare ba amma kayan da ake biyan bashin ya ƙare to ba sai ce ya ubangiji dama ina da kayan zunubai sun min yawa sai Allah ya kwashi zunubinsa sai ya dankara wa wancan an gane to yanzu wanda ya san irin wannan da Allah har zai ce sai ala'ira ka ga wannan mawakaci ne bai san me yake ba Allah ya shige shi shikenan to a ji ala'ira ka biya eh ba na ba ku kisa wani mawadaci ba in lokacin wa'adin karɓar bashin yayi an gane ko in ya ce wani je ka bi su da Allah ka karɓo mana in har ya muke sai ce kai zauna karbin ma a waye gari a tashe mu kiyamar mu ma wani son zamu kasa ya ce ba su kawai in sun kawo jin in ba su kawo ba mu ma an tashe mu ma shi mu tashe su a yi wan an gane ko to saboda kaga duk wanda ya san wannan kaga ba zai faɗi waccan kalmar ba wannan kuma kamar gatsali ne gatsali ne kai Allah ya sauke wato ya rage kuma na sha'ai mu dai ba ya karɓa ba ya faɗo can baka kalmar kuma a tayi ma kalmar da ya faɗa ce Allah ya gaggauta mutuwar tashi abu ne ai mai sauki ko ba haka bane ba batun bai kashe ba ai bai taso ba dai ya karɓa ba aha yanzu idan ba ya riga ya kafa shaidu ba kuna kai tsaye zai je gurin magada a bashi ne a batun bai kashe ba wani ai ba magana ba ce sai dai in Allah ya sa dama da wani ne aka je aka karɓi wannan bashi ko ya sani kuma sai Allah ya kawo ajalin kaga zai iya shaida cewa ku kaya kaza ko abu kaza gaskiya na wane ne ko ku duba wandansa ko akwatin shi ko a duba ya transaction ya aje kuɗi kaza a account din shi dazu ko jiya gaskiya a gurin wane ya je ci wannan bashi an gane to yanzu maganar da ake yi tunda ya riga ya mutu wannan kuɗin ba na mai shi bane ba na magada ne an gane ko saboda haka ba na mai shi bane ba na magada ne in sun masa gata ne to shi ne sai a zo a tsaya a yi dalilin ƙwaryata kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ko a tsaya kafin a fara kasan gado a fidda bashi a fidda wasici kan gane a ce to ba takardu nawa ne ake min shi bashi takardu nawa ne kuma shi kuma yake min bashi sai a fitar da wancan a fitar da wancan to abin da ya saura kuma ko nawa ne sai a raba to wasu 'ya'yan ba sa yadda musamman in ba su ga wata hujja kwakwara ba to ka gani Allah da ya sauke kawai
na gaba yana cewa malam dan Allah a yi wa masu yin bilicin nasiha maza da mata musamman bangaren yan matan da ba su taɓa yin aure ba da zawarawa kawai kowa ma da kowa ya daina yin tsoron Allah ko ba ka bane ba shi duk abin da zai musamman ga ya macen ya fi garari gaskiya kuma musamman bazawara ko budurwa da ai da yin bleaching din da a cuci na gashi da a cuci na nono da a cuci na mazaunai dukkanin su haramun ne domin dukkanin su nau'i ne na yaudara an gane ko saboda haka dukkanin su da shafa man da zai bada haske sabanin asalin hasken mace da shafa ma da sa gashi an gane ko wanda za a yi a zo a yi wannan tukun a baya an gane da wanda za a sa a mama akwai rigunan mama yanzu na zamani kala-kala wadda in ka gani za ka ɗauka na mace ne akwai kuma wanda ake sawa na mazaune dukkaninsu ya saba musulunci ba daidai ba ne ba an gane domin nau'i na yaudara ya shigo kun ga ai wata ta ƙara wata ta ta tambayi manzon Allah cewa ya rasulullahi ta gashinta ciwo kuraje kora ta cinye mata gashi ko sai ta ce afa asiluha ya rasulullah za mu dan iya ƙara mata gashi in sa ya ci a karki an gane in ya so in a gidan mijinta ne mijinta ya san iya kimanin waɗannan abubuwa kuma da amincewar sai da yadda wannan wani abu ne ba laifi bane ba amma yanzu ya zama ruwan dare ga duniya in ka ga wasu matan sai ka ɗauka aka Allah halice su amma kuma sai ka je ka zaba kus to duk wanda ka aure ta a haka ka je ka zaba babu aure ya baci eh domin an shigo da yaudara a ciki an gane ko kaga gashi ka dauka nata ne har gadan baya kai kana tsammanin ka aure kanwan larabawa an gane ko sai aka je gida aka ga an cire wannan gamban kuma sai kaga hula ta tafi da kaga kaga kai kwakwero irin naka wanda wala Allah kai ma in kai zuciya ma kai sa wata biyar ba kai gashi wata kila ma ku zo ka da gashin ka to kaga da matsala ko kuma aka zo aka aka zo aka sa wannan irin birbiyan nan an gane ko kaga abin hum an gane ko ganin sha'awa an gane ko dole da aka zo gida kuma an tare sai ka zo ka gaba abin kaga abin dan fikil da kaga da kaga ai da matsala a baka sai ka ce wallahi ban siya ba a maida mun kudi na ya damun da kudi na a ai gaskiya ne ai ba inda ake keke da keke irin aure a nan ne fa ake kankat ba boye boye kun san akwai uyur kamar da fuka hawa suka kawo akwai aibin da in ka samu mace da shi to baka bukatar ma ka sike ta kawai ta saku eh kai ma akwai aibin da in ta same ka da shi ba bukatar sai ka sake kawai ta saku ana ganin aibin kawai a sake take saboda an ci an ci amana an rufe amana dan wasu malaman suka ce ma sai ya kamata a yi bulala ma ga wanda ya jagoranci daura auren ma baki daya saboda ya koye abin da yake gaskiya an gane ko to saboda haka haka ma na mazaune za ga shi ma zamani ya zo ga robobi nan da yawa za ga a masu tasa ya ba da shaf gwanin sha'awa an gane ko kai ka ce duka ne an gane ko shi ma sai ga abin ba haka bane ba to ya kamata ke in kin zo in ya zo ki faɗa masa gaskiya to magana ta gaskiya kar ka ga wannan gaskiya ba duka gashi na bane ko ba haka bane ba kuma kar ka ga kar ka ga ma'ana magaune na gaskiya na ƙara kar ka duk wanda ki faɗa masa in ma kina gudun hakan to lokacin da zai zo fito masa a gaskiya ki kar ki ƙara komai kar ki wannan make up din ba make up an gane in dai za a yi ganin farko ba make up an gane ko ba wani eyeshadow ba wani wannan eyes ko me suke cewa slash eyes ko menene highlight ko duk babu shi kawai ki zo masa a biye da kike ba za ki rasa masoyi ba mace ba ta kwantai a da ke ganin kina ganin ke ba kowa bace ba to Allah zai dauki sanki kuma ya jefa zuciyar wani shi ko an ba ke ba sai rijiya saboda haka babu dalilin da mata za ku da kuna ta wadannan abu kuma kowace da kake ganin ta akwai darajar ta fara tana da nata bakan ma na da nata wankan bakan ma na da nata doguwa na da nata gajeren ma na da nata kowace an gane ko ba wata yasasshiya ba wata kasasshiya in ta fi ki da kaza ke ma kin fita da kaza ko ba haka bane ba saboda haka ba wata yadda za a ci taya kowa firkin kau babu ita wallahi in an fi ki da goma ke ma kin fi da goma in an fi ki da biyar ke ma kin fi da biyar to amma sau tari laifin mazan ne su suke haifar da ku wannan matsalar mazan ne mafi fitinannu an gane ko suna ce mana sai kaza sai kaza sai kaza duk maza ne suke sa ku wannan bala'i an gani ko da fentin jikin da wannan wa yake da suna gashin kan da duka mazaunan da duka na mara duka ku kuke sa su to kuwa sai ce sai iri kaza to kai shikenan sai su irin wannan abu su kuma dan a so su ya kamata mu ma mu dawo karan kanmu mu gani zaka ce kana son mace mai iri kaza iri kaza to kai ka dauko wayannan sifofin da kake faɗa kai nawa ka samu daga ciki kai nawa kake da su na ga shi dan tukuru ne zai ce fara yake so eh wallahi eh bala kuma ya kaga shi tutukuru da shi shi ba wani dogon kirki ba shi ba wani hasken kirki ba shi ba wani idan kirki ba ba wani hancin kirki ba amma sai ce fara zuke kiya ne kaza mai ido mai kaza kai nawa kake da su a sifar kai yanzu maza Allah na tuba indan indan kin mu za aure mu wallahi ba za aure mu ba billahi Allah kawai dai Allah ne ya sa muke yin kasuwa ma tukunna amma wallahi da gano wani mutum wani mutum sai ka ce kai wai ta wanda mai mata gani ne tukunna eh to aka kawai Allah yayi ne zai saidu sai ya sai sai sai ta wannan kabar baki daya almuhim ma tsoron Allah ya daina na'am
wannan tana cewa wannan yana cewa malam dan Allah ayi wa samari da ƴan mata nasiha akan suna aikata alfasha da sunan soyayya to kuma wannan ai wanda ya gyara ya sani in kai da ƴar wani kai ma za a da taka ba shi kenan ba ruwan da ya ja ruwa shi ruwa bai daka ku ci gaba da yi za ku girba ne insha Allah duk mai bata ƴaƴan wasu shi ma za a bata nashi in ba ka so a bata naka to ki ya ƴaƴan wasu wannan uwar wani ce matar wani ce ɗan wani ce ko ba haka ba to ka ji tsoron Allah karka ci mutuncin karka ci amanar uwar wani karka ci amanar ƴar wani karka ci amanar ko menene matar wani ke ma kuma ke tsoron Allah ke macen an gane ko ku sani cewa in kuna son auren ya albarka to kar a shigo da wannan fitinar amma in an shigo da ita to an kauce sai kaga auren bai albarka ba abinda ake nema kaga an rasa shi saboda ka dan Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye
na gaba tana cewa don Allah malam a yi ma mata nasiha akan yi wa iyayen mazajen su rashin kunya da kuma na sa abinci ko kuma su ba su abinci da ba zai- ba zai ishe su ba wannan laifin ƴaƴan ne ko ba haka bane laifin ƴaƴan ne Eh, laifin ƴaƴan ne magana ta gaskiya in dai ƴaƴar mutunci amma wasu fasu da kan ba su ba ba su da kirki su ma wallahi wasu matan su ma ba san ya kamata ba wasu matan kishi suke da ma- ma- ƴaƴan matan nan maza ƴaƴan nasu ba haka bane ba za ka ga uwa ta dage tana kishi da ƴa da matan mijinta to ya kamata ki ja girman ki ke ma ki ja mutuncin ki ko ba haka bane ba kai kuma ka sani cewa uwarka uwarka ce ko ba haka bane ba dole ka tabbatar ta ci ta koshi an ba ta bakin gwargwado shi yasa dama inda hali ma gwa masu a gidan ma kuskure ne ba a yi wannan lo- wannan gargajiyanci ne yau za ka ɗauko gyatan maka kawo gidanka ai ka cuci kanka kuma ka cuci matarka ka ai ba walawa ai ba wata yawa yanzu za ka iya tubewa ka zauna kai sai ɗan kamfe ga uwarka a gidan ne ba za ka iya ba an gane ko ko za ka tsaya kai wasu wasanni da da matarka ba zai yiwu ba amma ka ware mata gurinta ita kadai shine ka mutunta ta ka sa mata janareto ka sa mata komai ka sa mata kayan kallo duka an ga dama ka dauko yarinya mai mata hidima ba shikenan ba in yaso ake kai mata abincin amma ka zo ka kwaci bagure guda ina daɗi dan Allah ai dole yau da gobe ana ganin nan dole abin da yake daukar ta kuma ka san su sun da sun manyanta wani abin ba sa ganewa wasu kuma 'ya'yan ba su da kirki suna fifita ma'ana matan matan nasu akan iyayen nasu to kuma wannan mahaukaci ne duk wanda ya fifita matarsa akan uwarsa ai ba shi da hankali ba shi da saiti an gani to amma dai dukkaninmu muna da kurakurai dan bangaren su ma'ana uwar mijin da bangaren matar da bangaren shi mijin karan kanshi inda hali akwai ta gefe an gane ko a kai ta gefe guda inda za a mata hidimarta in an ce gefe ba ina nufin wannan gari a a gidan ma sai a mata bangaranta da mashigarta ita kadai in ta yi bakinta suna can guri in an gama abinci a kawo mata kai kuma haƙin ka ne aka ke bincike an kai abinci abinci ba ba an gane ko kin koshi wata ma ka dan kawo ka mata kayan makulashe ba sai ka bari mata ci abincin gidan ba ke kuma ya ki ji tsoron Allah ko uwa ba ta fi uwa ba uba kuma bai fi uba ba ko ba haka bane ba ki san uwar miji uwar ki ce ke ma ma'ana uwar miji ki san cewa irki ce matar mijin ki matar danki ma'ana irki ce amma za ga wasu iyayen abin nasu ba kyan gani Allah ya sauke amin malam me hukuncin mutumin da yake da mata uku ɗaya gidanta daban sai ya ringa tafiya can yana kwanciyar aure da ɗayan alhali ba ɗakin ai na yi bayani wannan ji a karatun mata ko kuma kowa ya gyara ya sani kowa bata ya sani waɗannan abubuwan mai hukunci ai ya san hukuncin gwar ma ka ce a masa wa'azi kawai Aha, ai kowa ya san hukuncin ko ba haka bane ba Aha, gwar ma ka ce a masa wa'azi ya tsoron Allah amma hukunci ai sananne ne al halalu bayyinun wal haramu bayyin halal tana fili haram ba tana fili shi ma ya san me yake aikatawa kawai dai mu ji tsoron Allah baki daya eh mu daina sata kwana mu daina kuma irin wannan almundahanar tsakanin mataye ba daidai bane ba a ji tsoron Allah fattaqullaha ko Mm.
masadatu mu ji tsoron Allah iya iyawar soyayya ta zuci ba za ta iya saiti ɗaya ba amma dai dole komai na haƙƙin rayuwa dole a bada kwanan nan dole in ɗaya ɗaya ne dole ita ma a mata kwanan ta ɗaya in biyu biyu ne ita ma dole a mata biyu ka canza kaya a can ɗakin ta ma ka canza ka aje kaya a can ɗakin ta ma ka aje in ba da larura ba an gane ko ka yi baccin safa a can can ma in kwanan ta zo ka yi baccin safe ka wani baka fita ba a can can ma ka yi ƙoƙarin ka wani baka fita ba dole namun kana kallon su ƙanana su a gurin mata babban abu ne an gane ko kuma wannan sai ja maka matsala ka kasa gane kanta duk ta rikice maka saboda tana kalla a wancan ɗakin kana sa kaya wankaku amma ɗakin ta baka sawa a wancan ɗakin ka fi yin baki a wancan ɗakin ka fi baccin safa ka fita da wuri ba a wancan ɗakin ka fi dawowa da wuri da yamma ta yi amma duk tana lura kai baka mata haka an gane ko tana kuma ma'ana da aure ne ya kawo su to me yasa za ka yi haka shi yasa dole sai mun kula da waɗannan ƙananan ƙananan abubuwa shi yasa yin auren ma ƙarin in baka cancanta ba baka da wannan gogewar ma karkai ka tsaya sai ka zama kana da wannan gogewar tukunna kuma kana kallon cewa ko kaka a mace ka mata abu ranta zai iya baci a kai kai kuma sai ganin kai za ka ga ba matsala bane ba to ita matsala ne a gurinta a da- a girkin ta baka kawo nama amma girkin abokin zaman ta kana kawo nama dan Allah ba ta ji haushi ba za ta ji haushi wallahi ba daidai bane ba in ka kawo nama a wa girkin wane ita ma sai kawo nama a girkin ta in kai baki a girkin wance ita ma sai kai baki a girkin ta in ka sa wanka kun kaya a ɗakin wance ita ma sai ka sa kun kaya a ɗakin ta in yau kai wani baka fita a ɗakin ta in ka koma wancan gida ka yi kokarin duk wani abin da kake da shi ka share ka kai ma ka mata wani an gane ko amma ba zai yi wani kullum kana ɗakin ta ka ce uzuri gare ka kullum kana ɗakin ta kana da mitin kuna da taro kasuwa za ka buɗe da wuri amma wancan ɗakin sai kai sha biyu baka fita ba don wannan idan irka ce aka mata haka za ka ji daɗi to karka wa wani haka kai ma.
da ƙarshe wannan tana barin addu'a a kuma malamin da sauran al'ummar musulmai Allah ya zaɓa mata miji na gari mai tsoron Allah wanda ya san darajar ya mace wanda bai rike ta tsakani da Allah Allahu akbar. To ai muna da wani ya ce yana son budurwa A- amma ya ce amma shi a shirye yake amma ya ce ba zai al'ada ba shi ma kar a masa ya ce baya son al'ada ba zai ba kuma shi ma baya son a mishi saboda kuma budurwa yake so kuma a lokaci kusa zuwa bayan sallah kuma ya yana da mata amma ya ce ba zai hada su guri ɗaya ba kuma ya bai bada wata karateriya ba cewa fara doga gajera mai jika ba duk bai bada ba shi da ya ce kawai 'yan mutunci mai daraja mai ilimin addini da na zamani yawa ita yake so saboda ka yan an samu to a yi wa malam ko jawon ko sakatare na malamai bayani insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين
na'am za mu ga surar za ta shiga wani faifai kuma na daban mun ga tun daga tahowar annabi Musa daga fitowarsa daga Masar zuwa garin nan da ya zauna tsawon shekara goma da kuma komawarsa Ma- Misra da irin yadda suka tattauna da Fir'auna da kuma irin yadda aka kwafsa tsakanin shi da Fir'auna da kuma wannan sahara da yadda Allah ya ba annabin Allah nasara har wannan manya-manyan akabira mujrimi hadin suka zama kuma akabira musliha an gane karshe da irin abin da jib- wannan fir'auna ya ce zai yi akan imanin da suka yi da Musa da annabi da annabi Harun da kuma ubangiji cewa dan me za su yi imani alhalin bai ba su damar yin imani ba suka ce da abin da zaka yi ce zai yayyanke musu hannaye da kafafuwa min khilafin zai tsere su suka ce da da abin da zaka aikata ma dai ka je ka yi duk abin da zaka iyakacin wannan gidan duniya ne idan mun koma lahira ita kuma al- ita ce mafi tabbata ita kuma ita ce mafi kyawu da abin zabi akan wannan gidan duniya to yanzu Allah zai yi wa annabi Musa wahayi cewa ya har haɗa kan banin Isra'ila su fice daga garin Masar. Wato, ku gane, ita sunnar Allah ba a samun ɗaukaka sai an sha wahala. Duk wanda ka ga yana neman ɗaukaka bai sha wahala ba to yana yaudara kan shi ne. Kowace irin ɗaukaka ce kuwa, ko ta ɓangaren ilimi, ko ta ɓangaren kuɗi, ko ta ɓangaren sarauta, ko ta ɓangaren mukami. duk damar da kake ga zaka samu to sai ka sha wahala a cikin ta an gane ko to shi yasa mu ma yanzu gumurzin da muke sha a gidan duniya saboda mu samu aljanna ce an gane baya da za ka aikata abin da kaga dama ya zama na ba wata doka da take maka da baibayi ba wata ka'ida da take maka da baibayi kawai abin da kaga dama za ka aikata kuma a ce ka koma ka gamu da Allah kuma ka samu abin da kake bukata ai ba zai yiwu ba dole sai an dabebe ka da dokoki da umarni an gane ko in wannan sakamakon tako da kanka da kuntata kanka da kake akan wannan bin dokoki da umarnin da juriyar da kake yi to wannan shine ubangiji zai kalla sai ya baka wancan sakamako na gidan aljanna amma in ka aikata abin da kake so to za ka abin da zai bata maka rai an gane to shine Allah ya ce wa auhayna ila Musa sai Allah ya yi wahayi zuwa annabinsa annabi Musa an asri bi ibadi cewa dauki ma'ana bayina ka tafi da su an gane ko tafiyar dare ta ake kira ma'ana me saboda haka kenan idan an waye gari dan adam yana bukata ya samu rufin asiri ko makamancin irin wannan to sai dai da daddare shi yasa ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa ista'inu bi shay'in min ad-durja fa innal arda tutwa in za ku tafiya kuke da daddare saboda Allah yana nade tsawon ƙasa da daddare tafiya da daddare tana tana zama gajera fiye da tafiyar rana haka manzon Allah ya ce duk da kilomita din ɗaya ne amma dai tunda ya ce ana tauye ana rage tsawon tafiya da daddare to me yadda ana ragewar an gane ko kuma kowa ya sani in dai kai ma abocin tafiyar dare ne za ka ga tafi daɗi kuma sannan tafiyar tafi sauri an gane to shi Allah ya ce a ma'ana ya ce annabi Musa an asir bi ibadi fita an gane ko fita da bayina da daddare innakum muttaba'un amma ku sani fa za a biyo bayan ku bi mana fir'auna zai biyo bayan ku saboda haka ku yi gaggawa ba waya amma haka aka bi gida gida duk gidan da aka san akwai banu isra'il kabilar isra'il za a faɗa musu to gobe za a fice wannan fa fita ce wacce Allah ya ba annabi Musa umarni wato shi tsari na ubangiji sai kayan shi yanzu wani irin bala'in da wayannan bayan Allah suka sha wanda fir'auna ya sanya su a ciki shi za mu zo mu ga kuma irin kyautar da Allah zai musu kamar yadda malaman sira suke haka ya mana lokacin da Allah ya ba annan Musa damar ya fice da mutanen shi to dole sai da ya yi hikima ya faɗa wa ana matayen mutanen shi cewa ku ce musu wani biki za mu je namu na shekara za mu dawo domin in ba haka ba tun kafin ma a fitan za a murkushe su kun san gwamnati in tana son zalunta ka za ta zalunce ka nan take an gane saboda haka fir'auna zai iya murkushe abin baki daya saboda kuma su musu shammace su akan cewa hakan ne sai suka je suka wace ta je tana aro kayan kwalliya don su hilace su cewa eh bikin za su kowace ta shiga tana aro kayan kwalliya da 'yan sarka da ɗan kulle a gurin matan kibdawa cewa ai biki za mu je za mu dawo an gane to haka suka a wannan kaya in wannan ruwaya ta inganta amma dai abin da yake ingantacce dai Allah ya ba annabinsa umarni kuma ya tattara ma'ana kabilar sama ki daya sun fice kuma Allah ya faɗa annabi Musa cewa innakum muttaba'un za mu su biyo ku an gane ko Allah ce fa arsala fir'aun fil madaini hashirin labari sai ya kai fada cewa annabi Musa yana nema ko ya tattara yana kokarin ya tattara mutanensa su fice annan fir'auna ya sa a shelanta jama'a kowa ya zo za mu je mu bi su dukan su baki ɗaya sai mun dawo da su za a haɗa kowa da kowa kenan ko ƙarfi da ƙarfi aka aika birane an gane ko cewa jama'a su tattaro inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun fir'auna ya ce kai da Allah wannan ƴan ƴan imana shirzima ƴan jama'u ne kaɗan jama'a ne annabi Musa da mutanensa nawa suke ku tattaho mu je za mu dawo da su baki daya an gane ko ba su da yawa shin zuma ce kalila wa innahum lana lagha'iluna ay tabbas wannan sun bakanta mana rai sun fusata mu sun dagula mana lissafi wa inna lajami'un hadirun kuma dukkanin mu sun samu cikin menene tsoro da firgici yanzu nan in sun tafi me za su kullo su dawo ko karfi za su karo ko wani abu za su karo baki ɗaya ma'ana muna firgice da su muna kuma ma'ana ankara da su Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wato inda nake so in kai ma'anar shine ku kalli banu Isra'ila shi sun sha bala'i a gurin Fir'auna tsawon shekara 400 suna cikin wannan tashin hankali kamar da wani asar din yake nunawa su ne aikin wahala kiwo gini dako ciyawa noma su ne komai fir'auna ba wanda yake sa ya masa aikin wahala sai wannan ma'ana mutanen annabi Musa to da fir'auna ya ji fitarsu ya tura duk a tattaro masa jama'u gari guda a zo a bi su dukkaninsu sun fice sun bi annabi Musa kowa kawai wani Allah wani ma jawo gidansu ya yi bai kulle ba cewa za mu je mu dawo an gane ko shi ne Allah cikin ikonsa sai da suka tattara baki ɗaya suka bi su ashe kuma tafiyar da ba za a dawo ba ce abinda zai baka sha'awa zai baka mamaki wannan kayan alatu da fada fir'auna da, da, da wa'annan manya-manyan kwamishinoni ko ministoci na fir'auna da wa'annan manya-manyan advisor na fir'auna duka sun tattara an- an ba annan musa za a je a dawo da su duka fa daga baya kuma allah ya gadawa gudun isra'ila da su duka baki daya kawai sai dai suka dawo suka shige cikin dukiya da wadata hankali kwance yanzu allah bai saka musu ba ya saka musu to ya ubangiji mu ma wannan halin da muke ciki a ƙasar nan allah ka saka mana irin wannan Allah ka- wato ƙasar nan ta jima ana zalunci a cikinta in za ku iya tuna wani kasar na ƙala rawi ko ya ce wai idan mala'iku suka tsere ka a la'ira wai cewa wai kai ɗan najeriya a wani zamanin kai aka yi ka wai ka ce a zamanin shagari ne ko buhari wai a zamanin abacha ne ko sai a ce ka wuce kawai kai ka zama da azabar ka kawai to yanzu ƙala rawi mu ko ba yanzu in za a gane ƙasar nan an jima ana tafiya a baibai wallahi kowace ƙasa idan ka batta in ka koma sai ka ga canji na ci gaba banda Najeriya amma Najeriya in ka batta wallahi sai ka ga ci baya wani abu ne yanzu na, na ba ku assignment wani abu ne aka samu ci gaban shi yanzu a Najeriya wutar ce ruwan ne ilimin ne lafiyar ce tsaron ne me aka samu ci gaba daga babu mulkin mallak mulki daga hannun 'yan mulkin mallaka turawa ba wani abu kwaya ɗaya da muka kammala da shi ba wani abu kwaya ɗaya kwaya ɗaya babu akwai wani abin da za ka waye gare yanzu a najeriya ka ce wannan an riga an kammala shi an gama yanzu wani abin za a tunkara akwai kuma su waɗannan manyan fa suna zuwa ƙasashen fa sun ma fi mu suna gano ci gaban ba haka bane ba yanzu jirgin da aka ce an kawo mana ake hawa daga abuja kaduna abuja tsoho ne mafi an an gama yayin shi ma tsoho ne ma tun da ma an daina a bola ma ake sa shi amma shi ne za ga hagonan mu suna shiga suna share baki duniya ta ci gaba ka je ka ga jiragen da yanzu ma an daina musu hanya a ƙasa haka ta hanya ake doguwa a sama station din ma a sama yake kuma ba shi da matuki zai fara aiki tun karfe biyar na asibani daman an riga an masa program akan wannan ba zai tsaya ba sai sha biyun dare an gane ko in ya taso duk station sai tsaya da karan kanshi zai ce yanzu mun zo station kaza yanzu next station shine kaza in ya zo nan ya bude masu fita su fita nan ya bude masu da shigo kuma a wani sabbi su shigo zai ba da yan sakanni ya rufe kanshi da kanshi kuma sai ya gaba zai ce nan da minti ɗaya mun za mu je tasha ta kaza kuma ya tsaya wannan su shiga wannan su fita in ya gama wannan ya wace a wata nashi a unguwanni kuma sai nan shi ne janyo ku kuma ɗaya gurin an gani ko ni na ɗauka irin wannan da direbar ka zama kowa a gaban kawai sai dai ka je ka zauna kawai ka ta kallon ikon Allah to don Allah yanzu har yanzu wa'annan ba mu da su ga wa- ga han- ga- ga hanyar makaho ga gurin zaman makawo a mota ga gurin zaman mace mai ciki da yara gashi a hanya gashi a mota gashi a jirgi ba za ka zauna musu a gurin su ba ga gurin tsofaffi ka gani dan Allah mu ne su zamu samu irin wannan jin daɗi yaushe kawai sai dai ka fita da samu kaga ana sake sabuwar kwalta kafin dare an kafin gari ya waye an gama kawai kana fitowa za ka je masallaci sallah asubahi sai dai ka taka sabuwar kwalta an riga an zuba wata kuma duk lungunan gida ba za- motar ka ba ita ba caɓi ba za ka taɓa tawa ka ƙasa irin wannan ƙasa ba ko ina a dame yake dan Allah ina zai shi za mu samu wannan cigaba kuma arzikin ne ya kai haka za ka je asibiti malam a baka magani mai kyau a kula da kai ko cewa kai kana dan jin zafin dan yatsa sai an auna ka an auna jinin ka an yi kaza an yi kaza hannayen ka ma sai an auna dan fitina da hannayen ka ma sai an auna ba za ka danna maka magani ba ba za kuma ka je kai tsaye ka je can ka ce a baka magani ba baka isa ba to ka ga inda ake tsari a duniya amma mu har yanzu wallahi tallahi ko paracetamol din Niger ya fi na Najeriya karfi wallahi kuna shakku ne wallahi maganin zazzabin Nijar ya fi na Najeriya kyawu doni na gani ai duk wanda yake shiga kuma ya sani abin ta kai Allah ya ji dan Sheikh Jafar yace ka ga Najeriya da Nijar kasa abu abu iri daya amma ka tsallaka nan ka bude famfo ba ruwa nan kuma ka bude ka ga ruwa yace ka kunna kwai can ga wuta nan kuma ka kunna ba wuta ba kai faɗa ba wannan wa'adin da ya fadin shekara 20 kenan to yanzu abin ƙara tabarbarewa ma yayi ni na yi zama a Nijar a wani ƙauye har na gaba ban yi tocila ba ban yi fitilar ƙwai ba kuma in- kuma daga 90 daga 95 zuwa 1999 ƙauye ne amma ba ban yi fitilar ƙwai ba ban yi a ci balbal ba saboda ba a ɗauke wuta in na ɗauke wuta sai an- sai an ba ku dama sai an ɗauke wajen sati ana sanarwa za za na najilak za ta ɗauke wuta saboda haka kowa mai firij ya sani amma ba fa wani za a ba wuta ba ƴan awoyi ne in ma ruwa za a ɗauke haka za a sanar da ku cewa za a ɗauke ruwa saboda kowa ya tare da shi ma da 'yan awoyi ne in za a yi wani aiki babba eh haka ba ake to yanzu da na dawo ningi bana nefin ta kuma ta ƙara lalacewa to da ba na kafin mu tashi da karatu an kawo ta ko ba haka wane ba bana ko sai wajen sha ɗaya ko ba haka wane sai an tashi an koma gida ma ka ga mun ya gara watsewa kuma ko ina ka ji haka wannan watsewa take to ni yanzu a unguwa ta inda nake a Kano wani shekara mu da ba wutan ma sai dai tola ka gani to wannan wace irin lalacewa ce komai namu a watse komai kuma kullun tafiya ake gaba wannan wani abin tashi hankali ne in jinya ta kai ka asibiti kuna ganin wannan Sheikh Malam Ibrahim na wannan na Abuja inda kun kalli tafsirin salan nan sai ɗansa ne kuɗin sai ya kawo asibiti wallahi kafin a kula da yarinya mariya ta mutu wannan fa a- a- a- a National Hospital Abuja fa da kansa ya ce to wannan ina kuma ga asibitocin ƙauyuka a Abuja ne fa wannan ya ɗauko ya tashi ya kawo amma ba a kula da ita ba ga oxygen tana bukata sa mata ba sa mata ba har ta mutu ku kalli tafsirin sai ke faɗa wannan fa a National Hospital kenan a Abuja fa kenan to ya wuce watsewa ana tare shugaban ƙasa an ɗauke wuta akwai lalacin ta kai wannan eh akwai lalacewa mana kun ji ai har sola har kudin sola an ware in magana ta inganta ba an ce har kudin sola aka ware bila ba dan Allah wani babu kunya bane wallahi ni na sani a 96 mun zo da wani bako kasar Najeriya abokin mu daga da dan dan Afirka ne ba ya ga dan shoce shada mana dake muku ta haka dan Afirka ne ba dan kome mu ne amma ga shi na abubuwan kullum a lalace malam wallahi in kana da damuwa wallahi sai bakin ciki ya kashe ka a kasar nan shi ne cik zabare ka ce in dai kai kana son ka ga ya kamata ne a najeriya to wallahi in ka fito kullum cikin bakin ciki kake ba za ka ga ya- dan za ka ga ya kamata a yi kaza ba za a yi ba ga abin da ya kamata a yi ba za a yi ba kai to mu dai ba za mu ce mun yi asu ba amma dai wala Allah ko za mu samu ko jin daɗin zai zo sai dai ko akan waɗannan yaran mu da to ai mu ne kan irin mu iri na irin ka ai haka za mu tafi a iso so ku mu dai haka za mu tafi a karka- a karkace wala Allah sai akan ƴaƴan mu su ma ƙananan da kuma jikokin mu wala Allah sai akan ziyarar zai mu amma da yadda muke a dabaibayen nan haka a dabaibayen komai ƙarya komai ba gaskiya komai munafunci in yau aka ce shugaban ƙasa zai zo guri za a yi munafunci a gyara a kintsa a yi bol a yi bigi bolgiro a yi fintin banza a yi kaza na ƙarya a je a ɗaya mutane na ƙarya a yaudarar ƙarya shi ya yi ƙarya shi ma a masa ƙarya taron makareta duka duk ƙasar makareta to da za mu ga daidai komai duk ƙasa da kace za ka yanzu in za a yi gada dole sai an sa ƙarfe banda babban mota amma in da ka ci gaba gadar ce za ka kai kilomita goma amma za a zo waye gari ma kiran ce za ta ɗauki kiran a kanta kuma ta tafi a kai saboda an an yadda an amince a gani ku a zo a yi hanyar ƙarƙashin ƙasa sai kai kilomita ashirin talatin a ƙasa kana tafiya ƙarƙashin ƙasa ka da ka ɗauka a- a tudu kake fituna gau to yanzu in wani ne a Najeriya ba sai su tare ba su yi fashi a wannan gurin ko a ji a kaɗa wutan ma baki ɗaya ku je ku ta gwarai wallahi akwai bakin ciki bayan Allah wallahi in dai ba za mu gyara ba ko ba ruwan Allah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru in dai ba za mu gyara ba ruwan Allah wallahi abin da yafi wannan cutuwa da takura za mu shiga na ruwan Allah ya- ya halakar da wasu ma balle wannan abin ma ai laifi suka yi mu ma laifin muka yi kowa baya son gyara kowa barna yake so kowa da ka bashi dama matuci ne a fagen shi komai in gyaran mota ka kai sai ka tsaya in gyaran babur ka kai sai ka tsaya in na talabishin ka kai sai ka tsaya in banka ka kai sai ka tsaya in gini ake maka sai ka tsaya in dai ana ma gini kana sa abin da kake bukata ko to ka fasa zuwa kasuwa wallahi amma in dai kawai zaka salame su ka ce ka tafi kasuwa zaka ga ba daidai ba komai ba haka muke ba sai ka tsaya ba ba abin da zaka tafi ka ce ai maka daidai wallahi sai ka tsaya akan mutane wani irin haune wannan ya shafe mu eh kaga masallaci an agogo an garkama masa karafuna eh amplifier an garkama masa karafuna alqur'ani ma an kulle shi to na ga rubun muhammadu shi ma kulle shi ake yi wallahi da dima kai gidan shi mahuta wallahi sai ya kisaya sai ya kwaso na masallaci ya ce ai ba na kowa bane haka muke kuma kuna gani ga kasashe nan waya ma in zaka shiga masallaci aje ta ake yi a aje waya a- a- a baranda ka gama sallah ka shigo na'am ka gani to to to to wallahi wallahi dai haka muke da mu da shugaban namu dukkanin ba mu da kirki kai fa mata kullun wallahi alaikum haka muke haka aka ba mu shugabannin ilimi kuma in ba za mu gyara ba za a ji a ɗauko wani farar fata daga wata duniya ba daga cikin mu da za a ɗauka ya yi kamfen a dauke shi shi ma kuma ya koma gidan jiya saboda mu din ma ba mu canza ba kuma har yanzu ba da gaske muke canjin ba kai yanzu inda gaske muke canjin yanzu har sai an zo ana maka wa'azi kar ka zaɓi wannan gwamnatin ai ba da gaske muke duk yaudara ce na ga duk ihun da ake wani yana nan yana ci ba ruwan shi da ihu jin ku kawai yake ko ko goma shi hau- haushin kare tunda shi dai normal zai ya tafi zai tafi umara da iyalan shi yanzu an je can an kama hotel mai kyau kuma zai dawo ga dala aljihunsa ba haikwato ko kanku ba ya damu da kunku ya san ma kuna yi shi a gwansa in apc za ta wuce ko npc za ta wuce ce shekara ɗari ma ta yi tunda shi dai normal to shi- abin da ya kawo wannan maganar mun ga irin yadda banu isra'ila suka sha wahala ko amma ban ga sakamako ba mun gani ga sun gani to Allah ya samu mu ga haka amma dole wani abin sai an fassar da kai tukunna amma wani abin dole sai an sadaukarwa ba za a samu canji ba sadaukarwa ba dole ne sai mun zama raji to shine Allah subhanahu wataala yake cewa Allah yake tafa fa akhrajnahum min min jannatin ko wa uyun muka fitar da su banu isra'ila kenan ko fir'auna da jama'arsa daga cikin ma'ana gonakansu an gane ko da kuma idanuwan ruwansu masu kyawu bi ma'ana da kadararsu da gidajensu da komai har a wani gun Allah ce kam taraku min jannatin ko min jannatin da yawa sun bar ma'ana kayan karau sun bar gonakai sun bar lambuna Allah ce wa kunuzin kai da taskoki na kuɗaɗe da taskoki na gwalagwalai da taskoki na azurfa da taskoki na lu'lu'u da murjani kai wa makamin karim da fadoji manya-manya duk sun tafi san basu yanzu duk wannan wahalar da banu isra'ila suka sha yanzu kuma sai gashi duk wannan abun wato inda za ka gane ba fashi idan Allah ya so ka huta ka samu nutsuwa shi ya sanya zai maka ai za mu gani da aka halakar da fir'aunan ba ji suke yi kamar fir'aunan nan yana bayan teku bai shigo ba aka halakar sai Allah ya tseratar da gangan jikin ci aka ce to ku zo ku gani ku samu nutsuwa ba shi kenan ba dan annabin Allah ya ce musu ai fir'auna ya halaka suna ganin kamar a a to saboda shin sha wahala sun ci bakar wahala sun ci bakar wahala fir'auna ya zama dodo ya zama dodo a gurin su to a ce musu wannan dodon na yanzu ya mutu yanzu ya halaka abinci biyu abinci daya abin suna ganin kamar da wahala to ubangiji sai ya sai ya fito da gawar fir'aunan ma ku zo ku kalla ta zama abin kallo a gare ku to kaga yanzu za a ji dadi menene hankali kwance ragadan kamar da Allah zai mana aljanna a yanka mutuwa mu gani sai mu samu nutsuwa ko ba haka bane ba dan wannan mutuwar tana shan matan mu kar ka zo sai ka koyo jin dadi kuma ta zo ta dauke ka to amma saboda Allah ya ba mu nutsuwa ta baki daya sai a yanka mutuwa ba kowa ma ya huta kaga kenan da jin dadi kenan sarmadan ko to su ma fir'auna haka Allah ya musu sai Allah ya tsere ta da gangar jikin dan menene dan ya nuna musu su samu nutsuwa sannan ya zama izina kuma ga duk wanda zai jamberanci yana da ƙarshe ina wayanda suka shugabanci Najeriya na baya eh ina Maradona yanzu ya zama abin tausayi na zama dan ina dan kurma ya tafi ko ba haka bane ba yanzu yanzu ba san da sai ya gani ana yi ya faɗa ma ana mai da masa martani ba haka bane ba ina yar aduwa ina jonathan eh ina buhari ya ma bar duniyar ina yin aduwa eh to shi ma nan ku yi haƙuri in ba ku ga mutuwar ba wani zai gani ko ba ga wani ba duk wannan shekantaka kowa zai gama ya tafi wata mata ce mu almajirai ne ko ba ga wani ba mu yan arewa almajirai tana yana ta ba yanzu oh ai talaka mai ganin bayan sarki saboda haka kun kai ne ka rike kan tsoron Allah kai ne ka ji tsoron Allah dan kasuwa ne kai mai sana'a ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai kowa ya sa Allah a gaban shi amma billahi allazi la ilaha illa huwa ar-rahman yadda muke wannan tafiyar kaguwa a wannan ƙasa kuma baka sa tsoron Allah ba to wallahi zaka bi babu wallahi zaka bi babu wallahi Najeriya bala'i lahira ma bala'i to kada kar ka zama macuci kar ka zama azzalimi kar ka zama mugu kar ka zama ha'inci yin wannan sai mun gyara in ka gyara wannan to in ka mutu wallahi kana da kyakkyawan makoma amma kai baka gyara komai ba mugu ne a gurin matanka mugu ne a unguwarku mugu ne a gurin aiki mugu ne a kasuwa mugu a gurin sana'a mugu a kaza mugu mugu to ya za ka ga daidai ai ba kai ba zaman lafiya kuma ka koma ga Allah ma ka ga kuma bala'i to amma in ka gyara ko da ƙasar ba ta gyare ba kai iya abin da za ka iya kenan la yukallifu Allahu nafsan shi kenan sai ka je wannan zalunta ka da aka yi da rashin wuta da rashin wuta da rashin tsaro duk sai Allah ya kwato maka haƙin ka maka ran alkiyama a wajen waɗannan mujriman mutanen namu to amma su suna yi kai ma kana yi to wa kuma an yi wanwan kenan an yi ba kai ma kana mugu kenan an gani ta ma gashi nan ruwa ba za mu gyara ba kuma muna buƙatar gyara zai yiwu ba zai yiwu ba inna allaha la yughayyiru ma biqawmin sai mun gyara karan kawo na mutukunna sai sannan canji zai zo to daga in muna son canji mu gyara mu ji tsoron Allah mu zama adalai a gurin matayen mu mu zama adalai a gurin sana'ar mu mu zama adalai a gurin aiki wanda gashi nan mugu ne haƙƙin wasu sayinin kawai zai bada ba zai ba ko kuma dama ta zo ya makale a gani ko ga dama amma sai dai zai saida to don Allah za ka daidai kuma sai ka zagi gwamna ka zagi dan majalisa bayan kai ma mugu ne an gani ko wanda ya samu dama jami'in tsaro ne dama ta samu ya cuto da zai cuta jami'in tsaron da ya kamata ya baka kariya amma shine mugu sai a wannan kasa alƙalin da ya kamata ya baka kariya shine mugu za ka je ka gurin gaba alƙali sai ce nawa za a bani eh inda fita zai maka hukuncin da kake bukata iya kuɗinka iya shigalinka haka ba kotunan suka zama iya kuɗinka a kotu iya shigalinka to yanzu an su ka gwara maka Allah ya saka ka bar su ka ce a gida biyu ne ku je ba komai wallahi in ba inda dama kai haka to ai za ka ɓata kanka lokaci ka kashe kuɗinka a banza ka ƙara ganin baƙin ciki to ka bawa Allah ka ce za mu haɗa cin gidan biyu ne ba shi kenan ba sakamakon wannan haƙurin sai Allah ya canza maka abin da ya fi wannan alkhairi wancan zaluncin kuma da alƙalin da munafikin lauyan za ku gurfana gaban Allah shi mahaukacin lauyan tsinanne mara kunya ya bayani a gaban Allah da ya kare ƙarya da shi alƙalin da ya goyi bayan ƙarya ai daɗin abin gida biyu ne duk wani lauya mai tsinin kan tsiya za a game za a game da alƙali munafiki duk za a game to shi yasa kar ka zama irin su kai ma ka ji tsoron Allah in ka zama irin su to kai asara Allah ka gyara mana dabi'un baki daya Allah ka gyara mana halayen Allah ka gyara mana halayen Allah ka gyara mana halayen Allah ka ba mu tsoronka Allah ka ba mu tsoronka Allah ka dore shugabannin Najeriya kan gwada mai na kwarai duk mai son kawo mana canji da gyara a wannan tsari na kasar Allah ka taimaka mashi amma duk wanda ba shi da kishin mu da nufin gyara Allah ka tarwatsa shi Allahumma izzil islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
ya shanya
ya tafi
daga ai ya sai ko da ko su ko su ai ziyaran gaban karamar hukuma ai ni ban sani ba ma ba an karama ko da ban sani ba ai ni ban sani ya zo ba
wacce su suke magana ba wai lasu duka da mu baya ba ta yi a gaya mu na su ba ta a matsalar su ya fi kowa da ke har wannan hawansa ba da waye da ke wata aiki wanda ta wuce kyau ka kai wurin mu gaji ko yau mu koma gefen ni da yake ba sa dan waya na tana abin nan ma ba sa kira na a na je ni na sa fulaji
yau barin ga sunan waye turo